وأخرجهم بآلهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع عنا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال فلا منكم عليه إلا كما أجلتكم على أخيه من قبل فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكرها فهجرته إلى ما هاجر إليه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يو منا لتنم تقص جوات رمضان hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda shine ya daidai da sha takwas ga watan March miladiya tana da shekara dubu biyu da ishirin da hudu. A kamar yadda aka sani a ci gaba da darasin da muke gabatarwa daga tafsirin Alkur'ani mai girma daga cikin wannan sura mai albarka suratu Yusuf, suratu Yusuf alaihi salam. idan ba manta ba a jiya mun zo inda Allah yake ba mu labarin ‘yan uwa annabi Yusuf sun zo wajen karɓar awu. Wato kenan bisa ga haka an samu wani canji na yanayi domin kamar yadda aka sani wannan maganar shekarun yunwa sun fara. An yi shekaru bakwai ana ta noma. ana tara abinci yanzu shekarun yunwa sun zo ita kuma yunwa ba ruwanta da da wani mutum ba banda wani ba ba ta zaɓa ta ce a banda suwa ne banda farin farare ba zan taɓa su ba baƙaƙe zan taɓa ko kuma mutanen gari kaza zan taɓa in ƙala mutanen gari kaza in dai an tashi yunwar to haɗawa ake yi duka baki daya wanda kaga baya yi to baya cikin ta ne wato ya yi maganin ta ne to su kuma su ma su tanadi abun ba labari yayi ta kaiwa yayi ta yaduwa kuma shirya musu kayan tafiyar su ya gama tanadar musu abin da suka zo da shi wato an yi musu awu an yi komai an tattara an daure qala atuni bi akhin lakum sai ce ku zo mun da dan uwanku min abikum wanda kuke daga babanku da kuka gaya mun a nan wajen kamar yadda nake gaya mana malaman tafsiri suka ce babu makawa dole akwai abin da aka tattauna akai shine dai a cikin riwayoyin da muke magana a kai wacce aka yi daga Abdullahi bin Abbas da wacce aka yi daga Wahab bin Munabbih din da ta Imam Mujahid da Qatada dukkanin su su Ibn Jarir duk sun kawo su Ibn Abi Hatim Abu Shaykh Ibn Ibban duk sun kawo su yake cewa suna hira da shi yana zuwa yayi magana da su da Ibraniyanci ya suka yi magana da Ibraniyanci shi kuma annabi Yusuf saboda karye saurin baida musu su gane haka saboda idan za ka yi magana da mutum yanzu idan bahaushe ya zo zai yi magana da ɗan uwansa bahaushe yana gane mutumin da hausa ya iya ko ya iya da kuma wanda yarensa ne lahajarsa ne hausa ɗin akwai inda ake iya ganewa wannan abun wajen wajen yanayin yadda za a yi pronouncing maganar sai ya zama an ɗan sha bamban da irin yanda ake wannan da ma'anar za ta fita a gane amma in bahaushe ne ba haka zai ce ba wata rana wani wani mutum yana tambayar waɗansu yara yace kai waɗannan ko yaran nan Hausawa ne sai mamarsu tana ji daga baya sai ta ce Hausawa ne gaba da baya to sai ce eh ya to na gane ka ka kaga kaga kaga kaga wannan maganar an ba shi amsa amma ya gane abin da yake nufi anya yaran nan Hausawa ne kuwa to mamar yaran tana kusa sai ce Hausawa ne gaba da baya sai ce eh to na fahimta kaga kaga ya gane inda Bahaushe ne wanda yaransa ne ba cewa haka zai yi ba ko sai ce Hausawa ne gaba da baya ba zai ce Hausawa ne ba to wannan tsagawa da saukewa da aka yi din sai a gane haka haka nan akwai abubuwa da yawa waɗanda hausawa suke magana da shi kamar an ce wani bature ya iya hausa sosai ya zo yana barazanar ya iya hausa suka ce za mu kira wani mu gaya maka yanzu menene ha da aka ce ha ya ce bai san me zai ce ba me ha ha ba san me ba sai da mutumin ya kira yaronsa yaro karami yana ce mashi ha sai yaro ya bude baki To kaga wannan daga nan za a iya gane duk yadda Bahaushe ya iya duk wanda wani yare ya iya wani ya iya wani yare. Akwai wani lungun da in an shiga ana gane kaza ne da haka a ciki. Za ka samu cewa mutum ya iya larabci sosai a bakinsa, amma akwai guraren da idan yana faɗa, balarabe yana gane ba ba ba akwai akwai dan bambanci akai wannan koyon larabci ne ya iya akai. Sai fa wanda dama larabcin ya zama lahajarsa ne a cikin haka akai. Eh, amma dai mu Fulani in muka iya larabci ba tsaf yake fita ba wani abu. To haka, shi ke nan to wannan abin da ake magana kenan a kansa. To shi yasa sai ya ki magana annabi Yusuf. Sai ya ki magana ya ce a'a a bari wani ya magana sai ya kirawo dan tafintarsa wanda yake tarjama tsakanin maganarsa da maganarsu. Sai shi yana masa magana da yaren kibbanci shi kuma wannan mutumin yana jin Ibraniyanci. Saboda haka sai ya musu magana da yarensu, sai su maida da yarensu, sai ya gaya wa sarki ko ko ya gaya wa Annabi Yusuf da yaren kifanci wanda da shi ne yanzu Annabi Yusuf ya zaɓe ya magana a kai. Na gaya mana hirar da suka yi da sarki, sarki ya gane cewa duk yaren da shi sarkin yake ji guda saba'in, Annabi Yusuf yana jin su, kuma ya ƙara da guda biyu Larabci da Ibraniyanci wanda su sarkin kansa baya jin su. To bayan an yi wannan, sai ce to ni na ga na farko dai kun ga yaran ku daban da namu kamannin ku daban da namu shigar ku da irin kayan da kuke sawa daban ne da irin namu ga ku kun taho da yawa masu kamanni da juna za ga wannan ya fi wannan tsawo wannan ya fi wannan girma wannan ya fi wannan amma kamannin su duk daya masu kyawun fuska ne kwarai da gaske ga haiba da kwarjini irin na ƴaƴan annabawa ko kuma in ma mun ɗauke su a matsayin cewa su annaba ne da mun yi wannan munakashin wannan abin mun tattauna shi a farko farkon sura din wanda dai mafiya yawan masu malamai sun tafi akan cewa kai ba annabawa bane dai salihai amma wasu sun tafi akan annabawa ne to kai ma dai waɗanne ne dai ko da ba a yarda annabawan bane ƴaƴan annabi ne ƴaƴan annabawa ne jikokin annabawa ne sannan kuma ƴan uwan annabi ne sannan kuma daga zuriyar su ne kuma banu Isra'ila suka fito a cikin wannan zuriyar sa annabi Musa kuma suka fito da Haruna to bayan an yi wannan maganar a ya nemi ya gano daga ina suke kai tsaye amma fa ya sani shi da ba sai ce to kar a zo ko yanda muka gan ku daban-daban din nan kar fa a zo ko ku yan leƙen asiri ne jawasis ne kun zo ne ku leƙi asirin ƙasar mu ku koma da shi ƙasar ku sannan daga baya sai a zo kuma in ma yaƙi za a haɗa mana a haɗa mana suka ce ina Allah ya tsare mu ba abin da ya kawo mu ba kenan mu abin da ya kawo mu awu ne to akwai wani abu da Annabi Yusuf ya fara kawowa wanda yanzu haka ma'aikatan banki suna amfani da shi wanda suke ce masa KYC know your customer wannan nau'iwa kwastama din za su bincike a halin da kwastama yake ciki ba tare da shi ya san suna binciken ba sai da haka annabi yusuf shi ya fara kawowa wannan abun a harkar tattalin arziki ya tsaya ya bincike su to ku su waye ai mu ƴaƴan wani mutum ne da ake ce masa yaƙo kuma ma annabi ne shi annabi yaƙo eh to shi kuma fa waye shi annabi yaƙo annabi ne na Allah kuma ɗan ishaqu shi kuma ishaq din shi ma annabi ne na Allah kuma ɗan Ibrahim shi kuma Ibrahim din shi ma annabi ne na Allah saboda haka mu ƴaƴansa ne ka tambaya ka bincika duk inda zaka bincika ka ji mu ƴaƴan annabi Yaqub ne sai to amma annabi Yaqub ƴaƴa nawa ya haifa suka ce to mu maza mu goma sha biyu ya haifa sai to ya na gan ku ku goma ina ɗayan ina biyun suka ce to akwai dai ɗaya daga cikin ƙananan mu shi tun yana ɗan ƙarami ya shiga jeji ya ɓata. ba mu ƙara samun labarin saboda kila ma ya halaka ya mutu ya ce to ɗayan fa shi ko ɗan ƙaramin yanzu yana wajen baba baya iya yin nesa da shi saboda yana ɗebe markewa daga rabuwar da wancan domin wancan din babanmu ya fi son sa akan kowa duk a cikin mu to shi kenan to da ya gama shine to sai Allah ya ba mu labari wannan hirar aka yi walamma jahadahum bi jihadihim yayin da ya gama shirya musu kayan awunsu su ya haɗa musu kayansu ya kintsa qala atuni bi akhin lakum min abikum sai ce musu to ku zo mun da ɗan uwan nan naku wanda kuka ce baban ku daya ku kawo mun shi ala tarawna ni ya ufil kaila ba ku ga yanzu ni ina cika muku mudu ba ina cika muku ma'auni ba wato kenan ina yi muku abubuwan da suka zama na cika ainihin mudu abinda kuka zo da shi ban tauye ba na cika muku mudu na ciya na cika muku kiya na yi muku awu mai kyau kun ga na yi muku wannan ko ɗaya kenan wa ana khairul munzilin kuma na zama ni ne fiyayyen mai saukar da ku dan na sauke ku a waje mai kyau na kula da cin ku da shan ku da makwancin ku na kula da ku sosai kun ga na yi muku wannan abun ko to nan wajen shi ne ake ce musu targhib ya musu ai kun ga na cika muku awu na ba ku masauki mai kyau na kula da ku na saki jiki da ku abinda ban yi ma waɗansu ba ko ko to sai da kuma sai ya tarhibi zai tsawatar da su zai tsawatar musu sai sai fa in lam ta'tuni bi idan ba ku zo mun da wannan dan uwan naku ba fala kayla lakum indi babu awunku a wajena ba yanda za a yi na muku awu wala taqrabun kar ma ku matso kusa da ni in har ba ku kawo min wannan dan wannan ku ba in ba ku zo da shi ba fala kaila lakum indi ba ku da awu a guna wala taqrabuni kar ma ku kusance ni an an yi haskin yadin ne saboda wakafi shine kaga nan yace to anan da suka tattauna tare da sayyidina Yusuf alaihi salam ya ga musu yace saboda haka sai an kawo mun shi tunda dai kun ce ba iyaku bane to kuma sai na ga ɗan. Amma cikin lutufin Allah sai Allah ya lullufe musu tunanin me yasa wannan mutumin yake so sai ya ga ɗan uwanmu. Sai Allah ya lullufe wannan abu, dai in ba haka ba ya kamata a yi tunani a to me ya alaka? Mu mun zo abu baka san ko ba sai yanzu mun ce maka muna da ɗan uwa kace sai mun kawo shi. cikin dai wannan abun na mai yiwa kwastoma ɗin da shi ne abin da yake so sai ya yi bincike ya gane shin da gaske ne ko ba da gaske ba ne. Fa in lam tatuni bi in buku gamun da shi ba fala kai da lakum indi wala taqrabun. To sun ga cewa ga shi za a wannan abu kuma babu inda ake samun abincin nan sai wajen wannan mutumin. Ya ce sai an kawo. Ka gani? Tunda haka ne to ya za a yi? Sai a je a kawo kwalu.
قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون قالوا sai suka ce sanurawidu anhu abahu za mu iya bakin ƙoƙarinmu mu nemi ya ba mu shi shi baban namu za mu nema a kansa za mu yi muhawala ƙwarai da gaske a kansa daga babanmu daga babansa sanurawidu anhu abahu wa inna mu kam la fa'iluna wallahi za mu aikata haka za mu iya bakin kokarin mu mu ga yadda za mu yi itinabi ni convention santin na ababan mu mu gamsar da shi akan muhimmancin zuwa da wannan dan uwan namu za mu iya bakin kokarin mu yi haka na'am وقال لفتيته اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون وقال لفتيته جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون wa qala sai ya faɗa li fityatihi ga yaransa sai ce musu ij'alu biba'atahum fi rihalihim ku sanya kayan da suka zo da su kuɗin su bida'a din nan kaga Allah can ya ce wa asarruhu bida'a kayan kuɗi to wannan bida'a din abinda suka zo da su a matsayin shine za su bayar a ba su awu sai ce ku sanya shi wannan bida'a din kuɗin su an ce kuɗin nasu dinari ne da a a a da dirhami wani ƙaunin aka ce a'a takalma ne da fatu irin wannan ne ake ce masa akwai wani suna da ake cewa fata eh kirji kirji da ya jami sai ke kiraga kiraga to wannan fatu da kiraga su ne kudin wani kuma an ce a tsabar kuɗi ne wanda ake amfani da su amma a kan wajen amma annabi Yusuf yanzu tun da ya zama zai yi mu'amala da dukkanin kasuwancin duniya don haka babu kuɗin da baya karba to haka sai sai ya karba to da aka karbi kuɗin an gama an shirya musu an daddaure musu kayan su an ba su an ce gashi za su tafi sai ya ce wa yaransa ij'alu bi ba'atahum ku sanya kuɗin su fi rihalihim a cikin kayan nasu a buku da buhuhunan a sassaka kuɗaɗen a ciki a haɗe a ɗaure a ba su. La'allahum ya'rifunaha wataƙila za su gane ta idan qalabu ila ahlihim idan suka koma zuwa ga iyalinsu la'allahum yarji'una wataƙila su sun dawo. A nan wajen kaga nan wannan shiri ne Allah subhanahu wata'ala yake yi annabi Yusuf alaihi salam yake tabbakawa yake bin shi a bisa da haka. وقال لفتيته اجعلوا بضاعتهم لفتيته قراء da yawa sun karanta shi da fitiyatihi amma akwai wanda suka karanta shi da fitiyanihi shine inda ash-shatibi yake cewa wa fitiyatihi fitiyanihi an shazal wa rud bil ihdar fi qalu a innaka daghfala abinda yake magana anan yake cewa wa fitiyatihi wannan fitiyatihi din nan fitiyanihi an karanta shi da fitiyanihi an shagal an ainun din ta hafsun ce hafsun an asi nuni akan cewa hafsu daga asi shi ma cewa yake fitiyanihi amma shuba an asim abubakar ibn ayyash shi ma fitiyatihi yake faɗa kamar yadda sauran suke sai kuma shirin an shagal shirin kuma kamar yadda muka sani a shafi ya ce wa zunnaqatu shirin lil kisa'i wa hamzati saboda haka in ya kawo shirin kadai yana nufin da kisa'i da hamza ne bisani bisa ga haka sai a ce da kisa'i da hamzatu da asi'a da hafsun an asim suna karanta shi da fitiyanihi sauran qurra'u su kuma suna karanta shi da wa qala li fitiyatihi shine wa fitiyatihi fitiyanihi an shazal to sai kuma ya karasa da a a wani bangaren kuma na karatun duka wanda shi kuma insha Allah in mun zo gaba wajen su shi ma zamu amma wa fitiyatihi fitiyanihi an shazal ورب الإخبار في قالوا أئنك دغفلا هنا نونا قالوا أئنك لأنت يوسف da yake can gaba to dalun din dagfala na ibnu kathir ne shine shi ibnu kathir cewa ke qalu innaka la anta yusuf qala ana yusuf wa hadha ba innaka ba sai sa ce wa rubbi bil ikhbar ka zo da shi bil ikhbar fi qalu innaka cikin fadan Allah da yake qalu innaka dagfala ibnu kathir cewa ke qalu innaka la anta yusuf to wannan a a duk da bamu zo wajen ba saboda baiti ne kawai shine yake cewa fitiyatihi fitiyani kisa'i da hamzatu da hasun an asim wa qala li fitiyanihi yake fada da fitiya da fitiyan duk ma'anarsu guda ɗaya ce ana nufin yara ne kamar a ce sibiya da sibiyan ai kaga duk ma'anarsu ɗaya ne saboda haka sai ce wa qala sai ya fada li fitiyatihi ga yaransa za ku ga naku hafsun al'asin likitiyani yake tsawa. Sai ce musu in alu zuba aka ku sanya kuɗinsu fi rihalihim a cikin kayansu. La'allahum ya rufu da wataƙila sa gane ta cewa wannan kuɗin da muka je da shi idan kalabu ila alim idan sun je sun koma zuwa ga iyalinsu. Me yasa aka ce sai sun koma wajen iyalinsu? Saboda an ɗauki kuɗin an sa ne ba tare da sun san an saka ba. kuma sai aka sa shi cikin buhun aka kawo abinci aka ɗora wataƙila bayan an zuba a ƙasa an kawo shi an saka an ƙara zuba wani an ji an ɗaure an ce ga kayan ku an lafta musu akan laftu ba za su kunce ba har sai sun isa gida amma idan suka kunce da Allahun ya arifuna wataƙila za su gane cewa wannan kudin su ne kuma sannan la'allahum yarji'una wataƙila sun komo me yasa yake za su komo wataƙila nan wajen malaman tafsir suka ce akwai dalili ibnu jarir yana ruwaya daga ibnu abbas ibnu jarir yana ruwaya daga qatada ibnu jarir yana ruwaya daga as-suddi ibnu jarir yana ruwaya daga mujahid duk suna magana akan wannan suka ce yadda al'amarin yake annabi yusuf ya san cewa ɗan uwansa in dai ɗan uwan nasa ne waɗanda ya sani to al'adar su ba sa karɓar a ba su abu kyauta saboda haka in suka ga an maido musu kuɗinsu to za su dawo ko don su maido kuɗin su ce za ku ba mu abu kyauta bayan mun zo tsaya saboda manyan mutane ne haka kawai mutumin nan ya bamu wannan abin ya bamu kayan nan kyauta kenan a ina sai mun maido ba za su ci ba sai sun maido ɗaya kenan wani ɗauri aka ce a'a abin da ya sa ya ce la'allahum yarji'una wataƙila za su dawo dalilin wannan shine idan suka ga an maido musu kuɗinsu za su ce kai lalle mutumin nan mutumin kirki ne tunda kuma babu inda za mu iya yin awo sai nan wajen kuma ga mutumin nan ya nuna yana so ya yi mu'amala da mu ya mu'amalance mu da girmamawa har ma ya yi mana kyauta to ai ko dan ba komai wannan bari ma mu koma a al'ada idan ka je sayan kaya a wajen mutum ya nemo mai kyau ya baka ya yi maka rabi da za ka tafi ya ɗauko wani abu ya ce maka ga wannan kuma a hau mashin in ka tashi sayan kayan nan da Allah wajen wa za ka je sai ka koma wajensa in dai kai ba bagwari ba ne eh gwarancin ba na yare nake nufi ba na rashin darewa eh na rashin dabara yau wato shine to kaga wannan abin da ake magana kenan to haka sai ga cewa idan suka ga an yi wannan abin sa dawo wani kaulin kuma aka ce abinda suke ake nufi a nan wajen abin da ya sa ya sa wannan kuɗin a ciki saboda yana kyamatar ya karbi kuɗi daga ƴan uwansa ya ba su abinci wani abin kunyar har yaushe saboda haka a maida musu kuɗin su mun ba su kyauta a aljihunsa zai biya amma ba sai ya gaya musu ba dan ya san ƴan uwansa ne ya ce ya kai wa ƴan uwansa abinci a wannan abin bai kamata gare shi ba sai ce ba zai ba zai karbi kuɗin su ba wani ƙaunin kuma aka ce ya ba su wannan abun ne saboda su shirin tanadin tahowa inda ba wani kuɗi sai an tattara an haɗa to yanzu ga kuɗin su sun koma da shi don haka za ku gani a mutumin nan kyauta ya ba mu to to ai bari mu ɗauko kuɗin nan mu dawo mu sai abinci tunda ana buƙatar abincin to waɗannan dalilan shi yasa ce musu la'allahu yarji'una wataƙila sun dawo to kuma ko da suka zo wajen babansu din na'am فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون a wannan aya Allah ya ce falan ma raja'u ila abihim yayin da suka dawo wajen babansu qalu sai suka ce ya abana ya babanmu muni'a minnal kailu an hana mu awu sun ba shi labarin kamar an hana su duk da abun ya gaya musu ne a mustaqbal dan ya ce fa in lam ta'tuni bihi fala kayla lakum indi to kuma ba a riga an zo da shi din ba ya hana amma saboda maganar da ya faɗa zartacciyar magana ce ya ce mutumin nan da yake sayar mana da kayan nan ya ce idan ba mu zo da ɗan uwanmu ba ba zai bamu ba muni aminnal kailu an hana abu a gare mu fa arsil ma'ana akhana yanzu muna so ka aika ɗan uwan nan namu tare da mu naktal mu je mu yi awun tare da shi wa inna lahu lahafizun kuma wallahi mu za mu zama wallahi masu kiyayewa a gare shi farsil ma'ana a fana naktal haka aka yi magana a kai sai sa ka gaya mana shafi ya ce wa naktal biya shafin وحيث يشاء نون داري وحفظا حافظا شاء أفقدا هكا يكي سواوي ونكتل ولا نكتل إيه biya ana karanta shi da ya a ce fa'arsil ma'ana ma'ana afana yaktal suwa suke karanta shi da haka shafin shinun din alkisari da hamzatu zayyat saboda haka su in sun zo cewa suke fa'arsil ma'ana afana yaktal ka aika dan uwan mu tare da mu shi ma yayi awu shine yaktal din in kuma fa'arsil ma'ana afana kamar yadda sauran qurra'u guda biyar suka faɗa su kuma suka ce fa arsil ma'ana wannan wannan in hada hadda hadda khalaf al-ashir khalaf na goma shi ma yaktal din yake cewa kamar yadda suke faɗa fa arsil ma'ana akhana yaktal hamzatu da al-kisai da khalaf na goma amma sauran qurra'u sai ce fa arsil ma'ana akhana ka aika mana dan uwan mu tare da mu naktal mu yi abu tare da shi wa inna lahu lahafizun wallahi mu mu kam wallahi za mu zama masu kiyayewa a gare shi To wannan kalma wa inna lahu lahafizun din nan sai ta sa Annabi Yaqub alaihi salam ya ce musu ne qala hal amanu قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl fallahu khairun hifza wa huwa arhamur rahimin a abin da yake anan qala sai annabi Yusuf a annabi Yaqub yace hal amanukum alaihi yanzu na ƙara amintuwa da ku akan sa illa kama amintukum ala akhihi min qabl in ba irin kamar irin amintuwar da na yi muku ba akan dan uwansa tun kafin yanzu domin abin da ke faruwa a kai cewa suka yi قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصرون أرسله معنا غدا يرتئي ويلعب وإنا له لحافظون yanzu sun sake cewa wa inna lahu lahafizun sai annabi yaqub ya tuna yace wannan wa inna lahu lahafizun din nan fa kar ta ƙara san babu matsala aha fa arsil ma'ana afana nakal wa inna lahu lahafizun sai kuma sun suka ce arsilu ma'ana gadan yartai wa ila wa inna lahu lahafizun a lahafizun sai sake dawowa anya na aminci da ku kuwa a kansa in ba irin amincin da na yi muku a kan ɗan uwansa ba min amincin kafin haka amma da yake annabi yaqubu masanin Allah ne sai ce fallahu shi kam Allah khairul hizza shine fiyayyen mai karewa wa huwa arhamur rahimi kuma shine mai jin kan dukkanin masu jin kai fallahu khairul hizza haka ake magana a kansa amma wasu qurra'u sun karanta shi da fallahu khairul hafiza shine inda nake gaya mana ونكتل بيا شاف وحيث يشاء نون داري وحفظا حافظا شاء أقل وأن سنجي da muka yi magana a kai a kisa'i da hamzatu da kuma hafsun an asim cewa suke yi fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahim amma shi ba shi ma cewa yake fallahu khairun hifza tare da sauran qurra'u al kisa'i da hamzatu fallahu khairun hafiza da da hafsun an asim ko ko ka ce da asim a riwayar a a a hafsun saboda haka sai a ce fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahim sauran kuma sai fallahu khairun hifza wa huwa arhamur rahim fallahu shi Allah khairun shi yafi alkhairi in dai hifzan ne saboda haka hifzan din ya samu nasbansa ne saboda tabibi in kuma an ce fallahu khairun hafiza shi kuma malaman tafsir malaman lugha suka ce hafizan din ya samu nassansa ne saboda hali yayin da azzajjaj ma a cikin malaman luga yace a'a shi ma ya samu ne saboda tabibi Allah shine fiyayyen mai karewa in dai kariya ce to Allah ne yafi kaga tabibin in ko karewa ne to fiyayyen mai karewa Allah Sallahu khairul hizba in dai kariya ce fiyayyen mai iya karewa fiyayyen wanda zai yi kariya to Allah in kuma kariya ce fiye mai karewa hafizan to Allah shi da fiye mai karewa saboda haka duk ma'anar su duka tana kewayawa ne akan abu daya shine Allah madaukin sarki wa huwa arhamur rahimin kuma shine mai jin kan masu jin kai annabi yusuf alaihi salam annabi yaqub alaihi salam yana ganin haka kawai ya miƙa wa ƴan uwan nan nasu waɗannan mutane ya ɗauki wannan yaro guda ɗayan nan da ya rage a gabansa yana tuna yusuf in ya gaishe kanin annabi Yusuf din kuma ya dauka ya ƙara ba wa waɗannan mutane bayan wancan abubuwa da suka yi kuma ma sun ma yi amfani da irin kalar yaren da suka yi amfani da shi sanda za su karɓi Yusuf kuma aka je aka samo matsala ai kuma kaga la yuljabul mu'minu fi juhrin marratayn ba a faran mumini a cikin rami ɗaya sau biyu saboda haka sai ga cewa a a nan kan ya kamata a ƙara daddalewa bai kamata a tsaya haka ba farko dai sai fara shakku yanzu ba wani amintuwar da zan yi da ku in ba irin amincin da na yi akan dan uwansa ba ina ƙara amintuwa da ku kuwa to amma dai Allah shi da fiye mai kiyayewa kuma shi ne mai jin kan masu jin kai na'am ولما فتحوا متاعهم وجدوا بداعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بداعتنا ردت إلينا ونمي- ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يصير مم. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير أولا آية الله سبحانه وتعالى يكي منا ولما فتحوا متاعهم يا إن تكبوني كاينسي wannan kayan da aka zo da su na laftin an sauke sai aka ci gaba da zazzagewa suna budewa wajadu bi ba'atahum rujjat ilayhim sai suka ga wannan kudin da suka je da shi sayan kaya an maido musu kayan su an maido shi zuwa gare su an maido ta zuwa gare su qalu ya abana sai suka ce ya baba mu manar di to me muke bukata wanda ya wuce haka hazihi yace kaga wannan bida'atuna kudin da muka je da shi ne ruddat ilaina aka maido zuwa gare mu dan haka baba ka saki jikinka wani miru ahlana za mu je mu yi wa iyalinmu awo domin ma'iru mara ya miru fa huwa ma'irun idan ya tafi awo wanda ya je neman awo to haka ake ce masa za ta mashi ma'ir saboda haka wani miru za mu je mu yi awo ga ahlana iyalinmu akwai kira'a shaziya da take wani miru ahlana wa nahfazu akhana kuma za mu kiyaye ɗan uwanmu dama dai sun ce wa inna lahu lahasiyu za mu kiyaye ɗan uwanmu wa nazadu kayla ba'ir za mu ƙara awu na raƙumi guda wato kowane mutum ɗaya ana ba shi awu ne na raƙumi ɗaya laftin raƙumi ɗaya to za mu ƙara laftin raƙumi ɗaya akan haka tare da ɗan uwanmu zalika kaga wannan ƙara raƙumi ɗaya kai min yasir awu ne ɗan kaɗan mai sauƙi wataƙila an ce wannan su suka faɗi haka ko ko suna nufin zalika kainun yasir wannan awon abu ne mai sauki ga sarki wanda muka je yanda muka gan yana da kirkin nan ba zai ce komai ba dan mun karo rakumi ɗaya za a yi awo da shi na ɗan uwanmu wani kauli an ce wannan maganar tana cikin kan wannan din maganar yaqub ne ya ce a wannan ai awun nan na lafiyar rakumi ɗaya abu ne mai sauki amma wannan abun da yake da wahala shine a ce yau gashi na bar ku kun tafi da shi haka kawai salin alin shine abin da yake da wahala amma dan a tara masa laftu raƙumi a ɗora a ce ya tafi ya je yayo ai abu ne mai sauki dan wannan tunda akwai raƙuman amma a bacci ya tafi din shine matsalar dan haka annabi Yusuf alaihi annabi Yaqub alaihi salam ya gaya musu ya ce to anan ba zan ba ku yaran nan ku tafi da shi ba su waɗannan da suka bude kayan su sun ga kuɗinsu an mayar musu suka ce ya abana ya babanmu ma nabghi wannan ma din malaman lugha sun yi maganganu a kanta malaman iraq sun ce ma din nan istifhamiyya wasu su suka ce istifhamiyya wato abinda ake nufi ta istifham ce qalu sai suka ce ya abana ya babanmu ma nabghi me muke nema na maganar hujjar dalilin da zai sa ka bari mu je da ɗan uwanmu na kirkin wannan mutumin fiye da wannan ma nabgi kamar ka ce ayyu shay'in nabgi me muke nema ne hadhihi bida'atuna rujjat ilaina ka ga wannan kayan adon na- a, kayan da muka je ma da shi an mai da shi zuwa gare mu kudin da muka je da shi an maido mana to duk wani maganar da za mu gaya maka na a, wato kirkin wannan mutumin to wannan kawai ya wadatar ma nabghi me muke nema fiye da haka hadhihi bida'atuna ruddat ilaina saboda haka malin istifhamiya ce yayin da wasu kuma suka ce ma nabghi din ma din nafiya ce mai korewa ce ma nabghi ba ma neman komai dama hadhihi bida'atuna ruddat ilaina kai ma ka gane wa idan ka gashi nan ka ga kayan mu kudin mu da muka tafi da shi ga sanar ruddat ilaina yayin da wasu malaman suka ce a ma din mausula ce saboda haka kaman ka ce ma nabgi wannan shine allazi nabgi hadha allazi nabgi wannan ne abin da muke nema mu gaya maka na kirkin mutumin nan hadhihi bida'atuna ruddat ilaina kaga kayan mu da kudin mu an maido shi zuwa gare mu wa namiru ahlana zamu yi wa iyalin mu awu wa nahfazu akhana zamu kiyaye dan uwan mu wa nazzadu kaila ba'ir za mu ƙara laftin kayan raƙumi guda zalika kailin yasir wannan abu ne mai sauki abu ne koko a kayan raƙumi guda abu ne mai sauki amma duk da haka sai annabi yaqub ya ce musu me قال لنرسله معكم حتى توتون موثقا من الله لتاتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل قال سي النبي يعقوب يكي لن أرسله معكم والله بكم بذن تبع أيكا شتار دكوبا hatta tu'tuni mawfiqan min Allah har sai kun bani wani abu wanda kuka karfafa shi rantsuwa min Allah daga Allah aka ce yace musu sai kun rantsi la ta'tunnani bihi cewa za ku zo mun da shi illa an yuhata bikum sai fa idan an kewaye da ku me ake nufi da illa an yuhata bikum sai idan ya zama an yi mamaya akan ku ku kanku wato misali makiya sun zo sun kawo muku farmaki sun haɗa da ku da shi baki ɗaya. Kaga nan wajen bayan da za ku yi. Ko ko an zo da ƙarfin tsiya bayan da za ku yi an ƙwace shi. Ko kuwa an halakar da ku da shi baki ɗaya. In ba haka ba za ku dawo min ba yanzu ba maganar dawowa da riga da jini a ce fa akala huzibu a'a wannan ba magana a kai ba wannan maganar. dole sai kun dawo min da shi ko kuma an kewaye da ku ne baki dai kan na gan ku wato kamar ya ce in har ba za ku iya dawo min da shi salin alin ba to kuma kar ku dawo kawai ku tafi baki daya illa an yuhata bikum la tasunnani bihi wallahi sai kun zo min da shi illa an yuhata bikum sai fa idan an kewaye da ku kuma abin ya fi karfin ku abin ya rinjaye ku ibnu kafir ibnu jarir ibnu abi hatam da Abu Shaykh duk sun ruwaya daga Abdullah bin Abbas a tsaron wannan aya yana cewa illa an yuhafa bikum sai idan an kewaye da ku wato an rinjaye ku ko kuma an halakar da ku baki daya in an halakar da ku dai to wannan kuma wannan babu wani rarauka akan ku domin kuma ba wanda za ku ba ku nan kuma falamma atahu mawfiqahum yayin da suka bashi mawfiqahum wannan alkawarin nasu suka yi rantsuwar ƙala sai annabi yaqubu ya ce Allahu Allah wakilun alama na naqul qala Allahu alama na naqul wakil qala Allahu ba Allah ne yake ba nan qala sai annabi yaqubu ya ce Allahu alama na naqul wakil Allahu wakilun alama na naqul Allah shine wakili mai jibincin lamari alama na naqulu a bisa abin da muka faɗa saboda haka ƙala nan za a tsaya ka ce ƙala sai yaƙubu ya ce Allahu shi Allah alama na ƙulu wakil shi ne wakili a bisa abin da muke faɗa ya san komai da haka in ma kun yi ƙarya a wannan rantsuwar ta ku Allah ya sani annabi yaƙub kamar yadda muka sani annabi ne mursali kuma ma'abucin shari'a dan haka kenan za ka komai yana mai da shi zuwa ga Allah sai sa Allah ya ce wa innahu lazu ilmin lima allamna shi ma ma'abucin ilimi ne saboda abin da muka sanar da shi hatta tutuni haka mafi yawa suka karanta shi da shi amma akwai ƙari'an da suka ce tutuni haka ya faɗa sai sa shafi'i yake faɗa cikin ya atu zawa'i yana cewa bi khulqin wa tutuni bi yusufa haqquhu bi khulqin wa tu'tuni bi yusufa a cikin suratu yusufa tu'tuni din nan tu'tuni haqquhu su a suka karanta shi haqqu abu amr da ibnu kafir saboda haka da abu amr da ibnu kafir suna cewa atatu utuni law fi qan min allahi la tatunani bihi illa an yuhata bikum eh to haka yake cewa sai kuma yace wa fi huda tasalni hawarihi jammala a cikin karusan wannan aya atu zawai saboda haka hatta tutuni da ake faɗa a nan da hab da abu amr da ibnu kafir su suna cewa hatta tutuni mawfiqan min allah haka yake magana akai illa an yi haɓa biku sai idan an kewaye da ku, kuma abin ya gagare ku. Falan ma a tauhu mautikahum yayin da suka kawo musu wannan hujja da rantsuwarsu ya yadda ya damsu, ƙala sai ya ce, Allahu alama na ƙulu wakil, Allah shi ne majibincin lamari wakili a bisa abin da muke faɗa. Na'am.
وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون أولنا آية الله سبحانه وتعالى يكي سوى وقال سي النبي يعقوب يكي يا بني يا كو آيانا لا تدخلوا من باب واحد إن كنت تشجع غرين كركو شجع تقوفا ديا wadkhulu min abwabin mutafarriqa in kun tashi ku shiga daga kofofi mabambanta waɗanda suka rarrabu wa ma ugni ankum min Allah min shay amma ku da muku maganin komai ba fa daga wajen Allah in al hukmu illa lillah ai hukunci ba kowa wajen kowa yake ba sai wajen Allah alaihi tawakkaltu to amma fa ni na dogara gare shi a gare shi na dogara wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun kuma duk mai dogaro to in ya tashi ya dogara ga Allah ba ga wani ba. Don wanda duk ka dogara da shi, to sai ya baka ruwa, sai ka ga alamar baka dogara akan aikin, baka dogara akan komai ba, sai ya watse, sai ya lalace. Duk wanda ka dogara da shi ba Allah ba, sai wannan dogaran ya ƙare. Kana jingine da shi zai zame, tunda ka dogara da shi ko, to da ya zame shi kenan, ka dogara da ƙarar ne? Aha, ga Allah tawakkal alal hayyi alladhi la yamut ka dogara akan wanda yake raye da baya mutuwa to a nemo mana wanda baya mutuwa ba Allah ba ba to in an samu wanda baya mutuwa ba Allah ba wanda baya mutuwa shi ba sha dogara da shi an samu wanda baya mutuwa to me yasa za a dogara da mai mutuwa bayan ga rayayyen da baya mutuwa tawakkal alal hayyi alladhi la yamut ka dogara ga Allah wanda shine rayuwar da baya mutuwa sai da duk mai dogaro to ya dogara ga Allah anan annabi Yusuf alaihi salam annabi Yaqub alaihi salam yayi amfani da salo da dabara irin na dattawa yace to 'ya'yana, ga dabara irin tamu ta tsoki la tarkulu min babin wahidin kar ku shiga ta kofa daya wadkhulu min abwabin mutafarriqa in kun tashi ku rarrabu ku shiga ku tagogi daban-daban anan idan mun kalli wannan magana zamu ga akwai balaga ta alqur'ani da yake la tarkulu min babin wahidin kar ku shiga ta kofa daya sai ta kuma wadkhulu min abwabin mutafarriqa ku shiga ta kofofi mabambanta dalilin da yasa yake abwabin mutafarriqa kofofi daban-daban dan kar ya zama umarnin kadai na kar a shiga ta kofa ɗaya ne amma in an samu kofa biyu za a iya haduwa kar ku shiga ta kofa ɗaya in yayi shiru to in sun samu kofa biyu sai su shiga kaga su goma biyar sun bi nan biyar sun bi nan abin da yake gudu din sai ya faru saboda shi baya so su shiga ta waje ɗaya saboda yana gude musu ido da baki kandun baka da baki ka san akwai mai a malam akwai mutumin da da ya kalle ka sai ka ji jikinka ya yi rawa. Eh, ballan tana yi magana wannan manta din ai tun zamanin da ana yin ta eh akwai mayu tun zamanin da kuma duk malaman musulunci sun yadda akwai maita saboda manzo Allah ya ce al-ainu haqq ido din nan da kake gani shine kamar maitar ai da gaske ne da gaske ne kuma akwai riwaya da Imam Ahmad An-Nasa'i a Sunan al-Kubra nasa da Ibn Hibban da Ibn Majah shi ma ya ruwaya daga wani mutum da ake ce masa Abu Umama bin Sahal bin Hunayf yace Sahal bin Hunayf ana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai Sahal ibn Hunayf ya zo zai yi wanka shi kuma mutum ne kyakkyawa mai kyan takar jiki sai wani sahabi da ake ce masa Amir ibn Rabi'a sai ya gan shi lafazin Imam Ahmad yace yana ganin sa sai ya ce a ma ra'aytuka al-yawm wala jilda mukhabba'a yace ban taba ganin jiki mai kyau irin wannan ba ko da kuwa jikin amarya ne sabuwar kaiwa ɗakinta. Yana gama faɗar wannan maganar sai salibin ne kawai sai baje sai zube, sai kawai ya zama ko motsi ba iya ko kansa ba iya dagowa. Aka rugo da gudu aka zuwa gaya wa manzon Allah. Ya Rasulullah jo ga salibin ibn Hunayf nan ya faɗi ko motsi ba ya yi. Ya ce me yake faruwa suka ce mu dai kawai muna tare da shi ke ba wanda kuke tuhuma suka ce Amr ibn Rabi'a. ya aka yi to yace ai ga abin da yake amir da yace masa da ma ra'aytuka al-yawm wala jidda mukhabba'a manzo Allah yasa aka dauko shi aka wasu dangaran da bai san abin da ake ba sai ce me yasa dayan ku yake kasa dan uwansa da bakin sa halla idza ra'aita ma yu'jibuka barrakta me yasa da kaga abin da ya burge ka da ka ce mara tabarakallah shine abin da maza suke cewa tubarkallah din nan ai tabarakallah suke nufi ainihin kalmar tana da kyau kawai dan adamanci da yake shigar ta sai ya koma tubarkallah amma tabarakallah suke nufi su ba saboda haka da sun ce tubarkallah din Allah ya dano shi eh ba Allah ya dano abin da suke tabarakallah yake nufi da in kana abin da zai burge ka mana ka ce tabarakallah ka sa albarka maimakon haka me yasa zaka sa kai haka yace me yasa ɗayan ku yake kashe ɗan uwansa ka san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a hadisin da Abu Nu'aym yana ruwaya sahiliya da isnadin zuwa ga Jabir bin Abdullah al-Ansari yana cewa al-aynu tudkhilu ar-rajula al-qabra wal jamal al-qidra ido da kake ganinta tana iya shigar da mutum kabari ta shigar da raƙumi murhu saboda wannan aka duk da shi wannan isnadin malaman hadisi sun yi maganganu a cikin isnadin to amma abin da muke gaya mana a nan shine kaga wannan bakin akwai gaskiya ne sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a me yasa idan ka gani ba za ka ce a tabarakallah ba da da kaga abin da zai burge ka sa albarka mana ashe idan kaga abin da zai burge ka ka sa albarka haka ake yi akwai hata hata uwa fa tana yi wa ɗanta ba shi baki din ba sai ka ce faɗi mummunar kalma ba a'a kawai ai wannan ba mummunar kalma ba faɗa ba ko ba makiyin sa bane ba fa abokin sa ne duk sahabbai ne dan kar ma ka ɗauko wata mummunar magana ka lafta a wannan wajen sahabban annabi ne sahabi ne shi ba eh ya kamata mu lura to kaji saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce to a kawo shi ya kawo shi to yi masa yi alwala ko ba a wani ƙaura aka ce a ittin lahu imar wanka amma a yadda ruwayan ta nuna sai shi mai bakin amir ɗin sai ya wanke hannuwansa har zuwa nan ya wanke fuskarsa ya wanke kafafuwansa ya wanke cikin a zaninsa a haka ya faɗa haka yazo a lafazin hadisin da abin da yake karkashin zanin sa kawai haka yake a hadisin saboda haka ya wanke shi a cikin wani akushi ko kasko sai aka yi wa wannan salibun ne din wanka da shi kawai sai gashi ya tashi kamar ba abin da ya faru gare shi to daga nan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam likitan likitoci ya gaya mana yadda idan baki ya faru ya gaba mutum da yadda ake masa in har an gano wanda ya yi bakin ina jin ko daga wajen hanyoyin ƙara abin ne aka samu da wannan tsallakawar da ake sa ma yayi din nan wai ya tsallaka kar ya taba cikin nan to ko haka ne Allah dai shi ya sani amma dai mu dai wannan hadisin da yakan ga abin da ya faɗa kenan akwai baki kuma an ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana yi wa jikokinsa sayyidina Hassan da sayyidina Hussein alaihi wassalam yi musu tofin kula'uzai guda biyu falaki da nasi kullum idan za su kwanta yakan ce maganin baki ne kai ma ka rika yi eh don da yake so kar baki ya rika kama shi ya rika faɗa kuma Allah ya ba mu labarin cewa ai sai da suka yi asancin na su zama sun gama da kai da da idanuwansu ai ne wa in yakadu alladhina kafaru la yazliqunaka bi afsarihim lamma sami'u dhikra wa yaquluna innahu la majnun ma huwa illa dhikrun lil alamin saboda haka manzo Allah kullum in zai kwanta sai ya tofa qul huwallahu da qul a'udhu ya shashafa a jikinsa manzon Allah fa kenan to in har shi zai wannan abu to kuma sai wa kuma yana yi wa jikokin sa Al-Hassan da Al-Husayn to bare kuma ƴaƴan waɗansu Ehe, kaga wannan abu. Sannan ga annabi Yakub a nan wajen yana cewa ‘ya'yansa, ku rarrabu, kar ku shiga ta ƙofa ɗaya, ku shiga ta ƙofofi daban-daban, saboda ko a gan ku ba da yawa ba, amma a gan su ruju wani bayan wani, kyakkyawa ɗaya ya wuce, ga wani kyakkyawan ma, ga wani mai kyan ma, ai ga wani kyakkyawan ma, kai wancan ya fi kyau, kai wannan ya fi, a har goma. malamai suka ce a to amma annabi yaqub anan me yasa ya ji tsoron kar su shiga ta kofa daya bayan in sun je gaban Yusuf da haduwa za su aka ce to a gansu suna tafiya din bakin ya fi saurin kaiwa gare su watakila fiye da a ce kawai waje ɗaya aka gansu a tare sun shigo a yi mahaɗa gidan sarki shi kenan ɗaya shigo ta ƙofar ƙwaya ɗaya ta ƙofar durbi ta ɗaya ta ƙofar sauri da an ce misra tana da ƙofofi guda hudu sai suka rarrabu nawa nawa za su yi kenan hurhudu kenan hurhudu ko su goma a su goma ne goma suka zo hada da hada yanzu an taho da an taho da an taho da bunyami su sha ɗaya kenan saboda haka ya za a yi kenan nawa za ku kasa mana uku uku ko eh ɗaya sai su tafi hudu to haka aka tafi eh uku uku sai biyu yawwa eh to sha ɗaya kenan uku uku sai biyu sha ɗaya haka suka taho aka rarrabu a ƙofofin masar aka shigo aka zo yace amma wa ma uku ne an kuma yallahi ni shai wannan abin ba zan muku maganin komai ba da ake yin addu'a kar baki ya kama ba addu'a bace take hana baki ya kama amma in an yi addu'a sai Allah ya amsa addu'a sai baki ya kasa kamawa. Sai da Allah suwar ana magana ana cewa manzo Allah ya ce dama addu'a tana amfani da abin da ya faru da abin da zai faru. Yace da yawa akwai addu'ar da za a yi ba abin da yake tare kaddara sai addu'a. Za a yi addu'a ga kaddara ta taho. Allah ya ce in kun an yi addu'a zan amsa, ka yi addu'a ya amsa, kaddara ta zo ba za ta koma ba. Su haɗu da addu'a da bala'i a tsakiyar hanya, a yi ta kokowa har tashin alƙiyama bai zo ba bai koma ba ita ko bata bari ya wuce ba sai sai ake so a yi ta addu'a haka to kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai koya mana yake a rika yin addu'a a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaqa wa zara'a wa bara'a min sharri hasidin idha hasad a'udhu bi kalimatillahi tammati min kulli ainin lamma wa min kulli nafsin hamma duk dai gashi nan duk dai suna nan ai addu'o'i da yawa na gudun kar ya zama an na maganin baki da maganin ido to ana amfani da su saboda haka ya kamata mutum ya rika kaucewa bakin kuma ko da yabawa aka yi shi kai ai kaga su wannan yabawa yi ma ra'aytuka al-yawm wala jilda mukabba'a ban taba ganin jiki mai kyan wannan ba ko da jikin amarya sabuwar kawowa aka bai ce kawai sai zube sai da aka zo aka yi wannan abun to irin wannan maganar ita annabi Yusuf a annabi Yaqub alaihi salam ya kauce wa waɗannan ƴaƴa nasa yace amma ba zan muku maganin komai ba a wajen Allah in hukmu illa lillah ai hukunci din baya wajen kowa sai wajen Allah in ya hukunta ko da na ce ku rarraba din bakin zai same ku sai ya same ku in kuma ya hukunta bakin ba zai same ku ba ko da kun shiga ta kofa ɗaya to kuma ba zai same ku din ba alaihi tawakkaltu a gare shi na dogara wa alaihi fa yatawakkalul mutawakkilun kuma a gare shi a kansa ne dukkanin mai dogaro zai dogara sai mu dogara mu dogara ga Allah mu kwana a nan to insha Allah za mu dogara ga Allah mu kwana a nan mu ma gobe in Allah ya kai mu kuma za kuma mu shiga a ƙarasa tare da ɗan uwan Annabi Yusuf alaihi salam a ji kuma yaya ta ƙara kayawa alhamdulillah alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا وانتهنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل ذلك منا واجعل طارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مجدا إلا أغنيته ولا طالبا إلا علمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها سلام إلا قضيتها يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله